المبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin shida ga watan ramadan shekara ta 1446 hijiran masu sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya dace da shida ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala imana tawfiki ya dace da mu karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana jiya mun karanta aya ta ko mun fara fassara aya ta 57 na wannan sura mai albarka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum amma ba mu samu mun kammala fassarar aya ba lokaci ya muka tsaya yau mamalin zai sake karanta mana aya daga nan kuma sai mu ci gaba daga inda muka tsaya bismillah ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين نعم الله تعالى كتوى يا أيها الناس يا قمتاني وانا يشافي مسلمي دولك با مسلمي با قد جاءتكم حقيقة يا ظنكم موعظة ونوأزي من جرمى ونقرقدي من جرمى من ربكم لغرم أبنجيكم wannan muka ce ita ce sifa ta farko da Allah ta'ala ya ambata dangane da alkur'ani ƙur'ani wa'azi ne ƙur'ani yana karantar da kai abin da zai amfani ka kuma yana maka gargadi aka abin da zai cutar da kai ka aikata kaza za ka samu alkhairi kada ka aikata kaza wannan zai cutar da kai kuma wannan wa'azin da rabbikum da gurin ubangijinku Allah da ya halice ku wanda ya san maslahar ku shi ne ya saukar da wannan wa'azi sifa ta biyu wa shifa'ul lima bisururi kuma waraka ne ga abubuwan ga cututtuka da suke cikin zukata wa shifa'un wasu malamai suna ganin cewa na kira na littafi babban waraka babu abin da yake warkar da zukata kamar alkur'ani amma wannan warakar da Qur'ani zai zama to waraka ne ga waɗanda suka fahimci Al-Qur'ani sun yi imani da Allah subhanahu wataala wa shifa'u lima fi suduri jiya mun yi maganar cewa Qur'ani waraka ne ga mutane ta fuskoki guda biyu Qur'ani waraka ne ilajun lirruh wa ilajun lilqalbi sannan kuma ilajun lilbadan abinda Allah ya kawo nan shine Qur'ani waraka ne da zakata kuma kamar da ja muka yi bayani cututtuka na zuciya sun bi hatsari kuma zuciya ita ce gaba wadda take shugaba ga sauran gabbai inna bil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu idan zuciya ta gyaru dukkanin gabban jikin ɗan adam za su gyaru amma idan zuciya ta lalace dukkanin jiki za su lalace to sha sa Allah ta'ala yake fada mana a nan ƙur'ani waraka ne magani ne ga cututtuka da suke cikin zukatan mutane idan ka warkar da cututtuka na zuciyarka to ka samu hanyar tsira sannan an fara magana mun ƙara saba ƙur'ani ilajun lil abdan ilajun lil qulubi wa ilajun lil abdan ƙur'ani yana maganin sauran cututtuka alhissiyya al'amradul hissiyya sauran cututtuka na jiki wanda mutum yana jin su yana jin zafin su to wannan qur'ani yana maganin wannan malamai sun yi amfani da umumin fadin Allah wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un to anan ba kayyade da cututtuka da suke cikin zukata ba qulwa hudun wa shifa lilladheena amanu to shifa waraka to sun yi amfani da wannan itilafin cewa ƙur'ani yana maganin sauran cututtuka ciwon kai ne zazzabi ne sauran cututtuka ƙur'ani yana maganin wannan kuma hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun tabbatar da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance wato yana neman waraka da wasu surai na alƙur'ani musamman irin su al-mu'awwizat a hadisin na Aisha a cikin sahih Muslim take cewa idan ɗaya daga cikin iyalan gidan manzan Allah sau sallama ya rashin lafiya sai manzan Allah ya karanta farkin nasu ya tofa masa ba haka nan manzan Allah shi ma idan ya rashin lafiya sai ya karanta farkin nasu ya tofa a jikinsa ko ya tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa haka nan wasu hadisai sun nuna kamar karanta ayatul kursi kariya kariya ne daga shaitan tujasa bayan kowace sallah ana so a karanta ayatul kursi idan an zo kwanciya za a karanta ayatul kursi irin su amanar rasul irin su bakara kuma gani ne wajen wato koran shaidanu ana yin rukuya da alkur'ani wajen wato magance matsalolin shaidanu idan suna cutar da mutane saboda haka kur'ani magani ne ga sauran cututtuka imam ibn qayyim yana da magana mai kyau akan wannan shi zadul ma'ad yake cewa alqur'anu huwa shifaa'u tamu min jami'il adwa'i qalbiyyati wal badaniyya qur'ani shine cikakken waraka cikakken magani dangane da dukkanin cututtuka na zuciya da kuma dukkanin cututtuka na jiki babu abin da ke warkar da cututtuka na zuciya kamar alkur'ani amma sauran cututtuka na jiki na da magunguna da yawa akwai magunguna da ake hada mutum zai sha su ma suna maganin cututtuka ƙari a kan wannan ƙur'ani shi ma yana maganin sauran cututtuka kuma yake cewa adwa'i addidun ad-dunya wal akhirah ƙur'ani yana maganin cututtukan na duniya da lahira gaba daya wannan jaribin ruhi kenan abin da ya shafi bangaren rai amma yake to ma kullu ahadin yu'ahhal amma ba kowanne mutum bane zai iya amfani da alqur'ani qur'ani ya zama to ya magance masa matsala ta rashin lafiya domin akwai sharadi wa idza ahsana al-aliyu tadawi bihi wanda bai da lafiya idan ya kyautata yin magani da alqur'ani وضعه على دائه كما يسني القرآن يكرن يتوبة ويشابة أكي يقولن ديك مسجوه بصدق دقسكي وإيمان دإيمان وقبول تام دتككن كربا كربنتي وقرآن نما دني واعتقاد جازم دعتقاد ديتوت باب شك أتكي واصطفاء شروطه دجك صورا شردا لم يقاومه الداء أبدا توتا بذات يتجفد على القرآن نعم أما أبوان دي فلنا إبا أبا كرم أيكي بل وبا أتبني بصدق دكسكي وإيمان كان دجكك إيمان زي وقرآن زي ما كمال وقبول تام ka ka yadda da hakan cikakken yadda wa i'tiqadin jazimin kana da i'tiqadi wanda babu shakka a ciki 100 bisa 100 wasifa'i shurutihi da kuma cika sauran sharrada ai yana da wahala sai mutane za su kamu da wata cuta kila cutar ma duk iri dai ci wannan ya karanta fatiha ya shafa wa toma wa hannunsa ya shafa wa jikinsa ya warke dai kuma ya karanta fatiha kila kafa dubu shi wannan kafa ɗaya karanta ya tofa wa hannunsa ya shafa wa jikinsa ya warke wani kuma yanzu ya karanta fatiha kafa dubu ya tofa wa hannunsa ko ya tofa cikin ruwa ya shafa wa jikinsa amma bai warke ba me yasa shi na farkon wajen imani da yadda da itikadi da rashin shakka ya fi na biyu an bayyanta dagewa wajen bautawa Allah dagewa wajen addu'a dagewa wajen yawan zikiri domin tawassuli da wannan wajen roƙon biyan bukata yana da kyau amma babban tasiri babban tasiri sababi na zuciya me kake ji a cikin zuciyarka dangane da Allah subhanahu wataala wannan shine zai tasiri to shi yasa malai yake cewa Imam Ibn Qayyim ba cutar da za ta iya wada da alkur'ani amma ba sai an samu sharrida yake cewa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama ta yaya cututtuka za su iya kawar da ko fada da maganar ubangijin sammai da kasai alladhi law nazala 'ala al-jibali tasaddaha wa nazalatan inda wannan alkur'ani inda Allah ta'ala ya saukar da shi ne ga duwatsu da sun tsallage ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyatillah zakin da zai iya yasa wato duwatsu da karfin su da girman su su tsallage to wannan zancen ta yaya wata cuta za ta iya kawar da wannan zance فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه babu wata cuta ba ce a cikin alkur'ani akwai maganinsu to sai da wani zai gane wani ba zai gane ba wani zai imani wani ba zai imani ba wani kuma wani sa'ilin akwai mawani ta yi ta yarda da gaske ba ka da shakka dangane da alkur'ani amma akwai wasu mawani akwai wasu laifuka da kake gana wa Allah shirka kana cikin manya-manyan bidiyoyi ta waɗanda zai zama ta mai mawani ai kamar addu'a ce addu'a na da sharira Allah ta'ala ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku amma kuma dalilai sun nuna cewa akwai abubuwan da suke hana addu'a ta samu ƙarfuwa mutum ya dawwama wajen cin haram cinsa da shansa da komansa duk haram ko mutum ya addu'a a fuskar zalunci kawarin abubuwan mawaniya to haka na ma yin magani da alkur'ani akwai mawaniya to idan aka samu wasu abubuwan da za su iya kawo maka cikas duk da cewa kayan ta tana da ikikari tana da yakini amma ba zalai ba ne ka samu a biyan bukati zama hannun shahidi a nan ƙur'ani waraka ne ga cututtuka na zuciya sannan kuma waraka ne ga cututtuka na sauran jiki kuma duk da kai yake cewa akwai lokacin da ya samu yana yana makka ya kamu da cututtuka ya kamu da rashin lafiya sai kuma ya rasa likita da zai masa magani sai sai da ruwan zanzam ya karanta suratul fatiha ya toba ya sha yana haka sai da ya warke yace daga nan sai kamar ya dauka kamar ka'ida duk sanda ya rashin lafiya sai ya karanta fatiha ya toba cikin ruwa ya sha sai wannan a sanadiyar wannan sai ya samu sauki kuma ya tabbata ku sabon manzo Allah suka je wani gari wani a kuna magwamnati jigo ta harbe shi hadisi Abu Sa'id al-Khudri a cikin Bukhari dare cikin sahabbai ya karanta masa ya tofa masa suratul Fatiha ya warke kunama ba ta harbe shi amma ya warke saboda haka ya danganci imaninka da itikadinka to qur'ani shasa Allah ta'ala ta kitabun mubarakun littafi ne mai albarka mana alkhairansa suna da yawa amma kuma musulmi ba sa amfanuwa da wannan littafin kamar yadda Allah ta'ala ya tsara to Allah subhanahu wata'ala ya sa Qur'ani ya zamanto waraka ga dukkanin cututtukan mu na zakatan mu da sauran cututtuka da muke fama da su kuma Allah subhanahu wata'ala ya kara wa kowa lafiya Allah ta'ala yake cewa a sifa ta uku dangane da alqur'ani wa hudan shiriya wa hudan shiriya Qur'ani kana karanta shi yana shiryar da kai yana nuna maka abin da ke shine daidai kuma yana hada ka fadawa cikin abubuwan da suke haramun ne Allah ta'ala ya haramta kuma suna cutar da kai Allah ya ce wa rahma sifata hudu ke Qur'ani kuma rahma ne ka karanta alqur'ani ka samu rahmar Allah ka karanta alqur'ani ka samu lada ka karanta alqur'ani Allah ya gafarta maka ka saurari alqur'ani Allah ya ji danka واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قراني رحمه ne ta fuskoki da dama ka karanta harfi daya Allah ya baka lada goma ka ce alif lam mim Allah ya baka lada 30 to idan ka rika sauki alqur'ani ba so ba iyaka babu wanda ya san irin jiwan ladar da Allah zai baka to Allah ta'ala yake cewa wa rahwa hudan qur'ani kuma shiriya ne wa rahmatun kuma rahma ne jin kai ne amma ga wa lil mu'minina ga mu'minai mu'minai su ne za su amfana da alkur'ani domin su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da wannan alkur'ani wanda bai yi imani da alkur'ani ba Qur'ani baya zama tun shari'a gare shi Qur'ani bai zama tun rahma gare shi saboda bai imani da wannan alkur'ani ba amma mu'minai duk sanda suka karanta alkur'ani suna amfanuwa da alkur'ani Allah ta'ala yake cewa wa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman Ina aka saukar da wata sura sai kafirai munafikai suna cewa yanzu ku waye waye daga cikin ku to wannan surar ta ƙara masa imani Allah ta'ala yake cewa fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun mu'minai wannan surar ta sauka ta ƙara musu imani kuma suna farin ciki da wannan inna ma yu'minu bi ayatin alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun to haka mu'mini suke qur'ani yana amfana su in dai mu'mini kake duk sanda kaji ana karanta alqur'ani musamman idan zama to kana fahimtar abin da ake karantawa sai kaji wani tasiri a cikin zuciyarka domin zance ne na mahalicinka yana baka umarni yana hana ka abin da ba shi da ke yana baka wani labari mai muhimmanci imma labaran da ya gabata ko ana baka labari dangane da wani abu mai muhimmanci wanda nan gaba zai taho yana tafi labarin gashin alkiyama da sauransu to inda ka saurari alkur'ani kana da imani dole sai ka yi wannan ya maka tasiri نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعم الله تعالى كتوى كل كتير يا رسول الله بفضل الله لفضل الله ورحمته لرحمة السلام وبرحمته لرحمة السلام فبذلك دوانا falyafrahu sai farin ciki huwa wani shi wannan khairun mimma yajma'un ya bi abin da suke tarawa alkhairi gaban Allah da ana fada mana cewa Qur'ani wato mu'iza ne kuma waraka ne kuma shiriya ne kuma rahma ne ga mu'minai to anan Allah ta'ala yake ba da labarin cewa to samun wani irin wannan alkur'ani babban alkhairi ne babban falalaci to kamata yi mutane su yi imani da wannan ko wannan zance an fuskantar da shi ne ga waɗanda suke ba musulmi ba kulka ce da su ya rasu da sani bi fadlillahi da falalar Allah wa rahmatihi da rahmarsa to abu anan akwai tafdiri da malamai suke kawowa kulka ce da su bi fadlillahi da falalar Allah wa rahmatihi da rahmarsa falyafrahu si farin ciki an fahimta suka ce huna ma'rufun dalla alaihi al-mazkur ba'dahu fabidhalika sai kuma aka saki nana da farin cikin fabidhalika da wannan falyafrahu sai farin ciki saboda nuna muhimmancin wannan falala saboda muhimmancin wannan rahma da Allah ta'ala ya basu bi fadlillahi da rahmat fadlal Allah wa rahmati da rahmasa sai farin ciki fabidhalika da wannan falyafrahu sai farin ciki malamai sun tattauna malaman tafsiri me ake nufi da fadlullahi da kuma rahmatuhu wasu suka ce fadlullah alqur'ani rahmatuhu musulunci wasu kuma suka akasa suka ce fadlullah musulunci rahmatuhu alqur'ani wasu suka ce fadlullah ilmi ake ne rahmatuhu manzan Allah suka tattauna to amma abinda malamai suke faɗa irin su imam ibrun qayyim suke cewa wato akwai talazumi ƙur'ani falalaji da Allah kuma rahama falala ne na Allah kuma rahama ne na Allah subhanahu wataala musulunci falalaji daga Allah kuma rahama ce daga Allah subhanahu wataala na fahimta yake cewa Allah ta'ala yake wato tunawa annabi sallallahu alaihi wasallama irin matsayi da yake ciki kafin Allah ya bashi alkur'ani da musulunci ma kun tadri tadri mal kitabu wal iman baka san menene baka san wani littafi baka san wannan alkur'anin ba baka san imani ba baka san musulunci ba Allah amma Allah ta'ala ya zabe ka ya baka alkur'ani ya nuna maka musulunci ya baka musulunci to anan duk Allah ya hada masa saboda haka qur'ani rahmani kuma falalaci musulunci ma rahmati kuma falalaci kuma imamu shaukani ya tafi akan wannan umumi bi fadlillahi wa rahmatihi ya shafi duk wata falalata Allah duk wata rahmata Allah amma duk da cewa a cikin falaloli da Allah ta'ala ya bayo bayinsa ni'imar musulunci ni'imar alkur'ani sun fi girma da kuma ni'imar annabi muhammad sallallahu alaihi sun fi girma amma duk wata falala da Allah ta'ala ya bai wa bayinsa sun shiga cikin fadlullahi wa rahmatuhu kuma masu lura da harkar balaga suke cewa bi fadlillahi wa rahmatihi taqdimul ma'mul wannan yana nuna cewa ma'ana alhasr mana babu abin da ya kamata mu'mini ya yi farin ciki da shi kamar ya yi farin ciki da falalar Allah da rahmar Allah kamar ya yi farin ciki da alkur'ani da musulunci duk abin da za ka yi farin ciki da shi koma bayan wannan ana fahimta kuma suka ce bi fadlillahi sai kuma aka sake nana da ba'un wa bi rahmatihi ba yi azafi a cewa rahmatihi ba domin a nuna mana cewa kowanne daga cikin ababai guda biyu nan suna masu zaman kansu kowanne kuma ya yi dace a yi farin ciki da shi ko da babu ɗaya ko da babu rahama ko gudullani ya kai a yi farin ciki da shi an ba an gani ko da babu fadlullahi rahmatuhu ya kai matsayin da a yi farin ciki da shi dukkaninsu guda biyu manya-manyan ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah da Allah ta'ala ya baiwa bayansa kuma farin ciki shine ne malamai suka ce allazatu fil qalbi bi sababi idrakil matlub allazatu fil qalbi bi sababi idrakil matlub wani dadi da zaka ji a cikin zuciyarka saboda samun wani abin da kake so kamar yadda yake agasinsa shi ne bakin ciki wata damuwa da za ka samu a cikin zuciyarka saboda rasa wani abin da kake so ko ba ka bane yanzu misali kana da rauni kana ta addu'a kana ta addu'a kana ta addu'a Allah ya baka naira miliyan biyu misali ko miliyan sai kwatsam wani ya zo ce mana ga miliyan biyu sadaka bi zabi lillahi kaga za ka ji wani tari a cikin zuciyar saboda me saboda ka samu abin da kake nema to wannan shine farin ciki a haka ya kamata mu'mini ya zamanto yana farin ciki da duk wani alkhairi na musulunci da addini wannan wato alama ce ta imani kasancewarka duk wani alkhairi na addini kana farin ciki da shi wani alama ce ta imani imam ahmad ya raujo a cikin al-musnad Ubay ibn Ka'ab asalin hadisin yana da cikin Bukhari da Muslim wadana ana zuwa sai manzo Allah ya ce wa Ubay inna Allah amarani an aqra alayk Allah ya umarce ni in karanta alqur'ani da ji in karanta alqur'ani da ji wannan yana daga cikin fadoli na darajoji na Ubay ibn Ka'ab Allah ya umarci manzan Allah ya karanta alkur'ani ubangiji sai ubai ya ga girman abu ya ga girman abu ne wasamman ya rasu da Allah ne ya kama sunana ya ce ƙwarai ko Allah ne ya kama sunanka a riwayar bukari da musulun sai ya kuka a riwayar mam ahmad al-musnad sai wani tambaye shi ka yi farin ciki da wannan ne ya ubai ya ce a ya ba zan yi farin ciki ba baka ji ba Allah ta ala ke cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika faltafrahu wa zakira haka aka yi zuwa cikin riwayar muslim faltafrahu huwa khairun mimma tajmun baka ji Allah ta cewa mutum ya farin ciki da falalata da rahmatsa yanzu Allah ta ma suna na ya faɗa wa manzansa manzansa ya karanta alkur'ani ya ji akwai wata fallala da tafi wannan falsafrahu kira'ati mutawali ana ta ce falyafrahu wa khairu majma'un zance ake da kafirai kafirai kamata yi su farin ciki da musuluncin da Allah ya kawo musu su farin cikin da Qur'ani ya saukar ga wannan zance ake da su nan ma taba'an musulmai sun shiga ciki amma kira'ar falitafrahu kai tsaye ana magana ne da musulmi kowane aka dauka musulmi ya shiga ciki ana bukatar in har ana neman kafiri ya farin ciki musulmi min babu aulaki to wannan game da muka ambata alama ce da imani ya zama dusan da kaga wani alkhairi na musulunci kana a barin ciki da shi ayat da makaranta da zu a fa'amman lalin da amonu ba za ta tun imanin wahun istabshiru duk san da wata sura ta sauka wata aya ta sauka manzan Allah ya karanta wa sahabbai wannan aya sai su imaninsu ya ƙaru saboda ƙarin imanin kuma sai su yi farin ciki istabshiru suna farin ciki والذين آتيناهم كتابا يفرحون بما أنزل إليك ولن da aka sauka musu littafi yahudi kenan musamman waɗanda suka musulunta daga cikin su ilusa abdullahi ibn salam da sauransu idan sun ji wato Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi suke tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin tawaye sai suna farin ciki da wannan da duk wannan alama ne na imani imam ibn qayyim cikin madarijus salikin yana cewa falfarahu bil ilmi wal imani was sunnah mutum ya farin ciki da wani ilmi na addini da ya samu kaji wani hadisi ka karu da wani hadisi ka karu da wata aya wal imani sai ka je gurin wa'azi aka yi wa'azi sai ka ji imaninka ya karu da baka zuwa sallah sallah asubahi amma da jin wa'azin nan ka fara zuwa sallar asubaki ka gani in zama kana farin ciki da wannan wasu sunna ka ji wani gari sai ka ji garin garin sunna ne sunnar manzan Allah ta yaro ko ana ɗaukaka sunna kai farin ciki da wannan dalilun ala ta'azimihi inda sahibi wannan yana nuna cewa lalle kana girmama Allah wa muhabbatihi lahu wannan yana nuna cewa kana san Allah wa itharihi lahu ala ghairihi abin da ya shafi Allah abin da Allah yake so kana fifita shi akan dukkanin sauran abubuwa abin da Allah yake so shine number 1 a gurinka fa ina faraha al-abd bi shay'i inda husulihi ala qadri mahabbatihi lahu wa rabbatihi fihi in kana farin ciki da wani abu wannan yana nuna gwargwadon yadda kake son wannan abu gwargwadon yadda kana girmama wannan abu faman laita lahu rabbatun bi shay'in la la yufrihu usuluhu mutumin da yake baya san abu samuwarsa ba zai faranta masa ji faranta masa rai ba ba zai faranta masa rai ba yanzu wanda yake duniya ce a gabansa duniya kawai sa gaba don a ungosu an zo an gina islamiyya yana wucewa me ake a nan ne wala ana gina islamiyya ne to sai wuce ba uwansa don wannan ba harkarsa wuce ba wanda ne a gabansa an gani ko ya je wata makaranta makarantar duk da hijabi yara da hijabi ake karatu ana ba su tarbiya ta gari mumini sai ya farin ciki da wannan amma wanda ke baya da imani don duniya sai ce me yasa ake takura wa yaran nan yara kanana dole sai sun sa hijabi ba zai fitin ciki da wannan wannan misali to in kana girmama abu abin akwai shi a ranka sannan ne za ka fitin ciki da shi an fahimta ko yana tafiya yana bi wani titi sai an cika titin ana sauraron wa'azi wani sai ya bari ciki alhamdulillah mutane suna son alkhairi wani kuma yazo ya tsaye tsaye ya kalle kalle kai wallahi suna takura wa mutane mutanen nan shi alherin zai gani ba dai bangaren zai yake gani ce mutane suna takura wa mutane wallahi wa'azi dole ne sai an yi wa'azi ne a bar kowa da addinin sa ai kowa wutan sa wutan sa kowa aljanna sa aljanna sa sai abu ya dame shi to wannan ma'auni ne da mutum zai iya auna imaninsa yaya farin cikinka idan ka ga wani abu na addini na alkhairi na cigaban musulmi na cigaban musulunci kana farin ciki abin yana faranta maka rai ko baya faranta maka rai wannan ma'auni mai sigari ne da mutum zai auna imaninsa yake cewa ban farahu farin ciki tabi'un lil mahabbati war raghba yana biye da so da kuma ragba in kana son abu za ka farin ciki da shi in ba ka farin ciki da shi to wannan alama ce da ke nuna cewa son ka ga wannan abin yana da rauni ko kuma ba ma ka son shi gaba daya har man ke cewa wal farahu bi shay'i fawqa ar-ridha bihi farin ciki da abu ya fi ma ka yadda da shi fa kullu farihin radi وليس كل راض فرحا shi yarda rashin mai da abin ne wuce na yarda ka yi sallah kan lokaci an kira sallah ka tashi ka yi sallah ka ce na yarda zan yi sallah ko ba ka wani yi zo ya ce fi sabi lillahi ka ɗau ka bashi mana ka yarda ka bashi amma kuma ta yi ka bayar ba ka barin ciki ko ba ga mutum ya zo ce ma fi sabilillahi fi sabilillahi fi sabi ya kora ya kora ma ido ka ci kai wanda ma yana gare shi ka dauka ka bashi yanzu kayan ta ka bashi ko ba ka ba dan ba wanda ya tilasta ka in baka bayar ma za ka zo mana ko ba ka ba amma kuma kai farin ciki dan ka bayar ne an takura ma kayan ta ka bayar amma baka so ba to saboda haka yi farin ciki da abu yana sama da yadda da shi to shaka yake cewa bayin Allah wanda sun kai munzali na imani su ne za su rika yin farin ciki da abubuwa na musulunci alkhairai na musulunci saboda haka in ka koyi addini kana farin ciki addini ya shiga ba kana farin ciki kuma kana aiki da wannan addini kana farin ciki da nishadi kana bauta Allah kana farin ciki sannan ba za ka samu kunci ba cikin zuciyarka cikin ranka duk wannan alama ce ta imani kuma haka ake so a musulmi ya kasance sai Allah ta'ala ya cewa huwa khairun shi yafi alkhairi farin ciki wato falalar musulunci falalar ta alkur'ani rahmar Allah nimar aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran alkhairi na addini khairu mimma yajma'un ya bi abin da suke tarawa alkhairi a na duniya mimma yajma'un ba musulmi musulunci ya bi duk wani abin da ke na duniya wanda ba addini a ciki Qur'ani ya bi duk wani abin da ke na duniya domin abin da ake tarawa na duniya iyakarsa a nan duniya an babu Allah a ciki amma imaninka addininka karatun alkur'ani alherin zai kai ka har zuwa lahira a sayyidina umar wajen aka kawo ganima mai yawa da kasar iraki ganima ta dabbobi raguma ya tsaya yana kirgawa yana kirgawa ya kalli yawan sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah dan Allah ya ba su sa'a ya ba su nasara kan makiyarsu har aka samu ganima mai yawa sai akwai maulansa bawansa wanda ya yanta shi sai yake cewa ya amirul mu'minin ai wannan shi ne abinda Allah ta'ala yake cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu ai farin ciki da falalar Allah da rahamar Allah tunda aga shi an samu dukiya mai yawa wannan ai falala ce daga Allah rahama ce daga Allah sai sai na mace kai kuskure wannan abin da kake gani yana daga cikin mimmayi ki mauna wannan abin duniya ne dukiya mai yawa wannan abin duniya ne wannan bai shiga cikin fadlullahi wa rahmatuhu ba duk da cewa ganima ce aka samu amma kuma dukiya ce abin dukiya ne ba wannan ba an bayyanta to saboda haka alkhairi shine ka samu shari'a alkhairi shine ka samu imani falala ya zama kasan addinin ka alkhairi ya zamanto mai ka zamanto mai takawa mai tsoron Allah subhanahu wataala domin abinda ake jarawa na duniya wasila ce in kai sa'a kai amfani da shi ka sai lahirar in Allah ta rama dukiya kai ayyuka na alkhairi ka gina masallatai ka gina islamiyya ka taimaka wa marayu a sanadiyar wannan ka samu rahmar Allah gina aljanna in kuma baka sa'a ba sai wannan ya zama tu sanadiyar azaba ka tara dukiya gobe kiyama ai maka hisabi kuma ta yi tara dukiyar da shagaltar da kai daga bautawa Allah ko ba gaba ya sa Allah ta khairun mimma yajma'u ba kowa bane zai samu dukiya kuma ya sarrafa ta ta hanyar da ta dace yanzu kana zuwa tafsiri kana tsawon gaba a masallaci ana wa'azi unguwa kana zuwa dan me dan babu abin da zai shagatar da kai amma ran da Allah ya hore ma ka bara tasowa da hankali ka sayi gida daya ka sayi mota gidajen suka karu kasuwancin suka karu da ka yi shekara biyar ba ka yi tafiya ba amma yanzu duk wata kana tafiya izan duk sati kana tafiya dukiyar ta karu kana da akawun a wannan banki kana da akawun a wancan banki kana da akawun a wancan har abin ya girma kana da akawun a kasar waje kana da ma'aikata kana da mitin da wancan kana da mitin da wancan kana da mitin da wancan wani sa lima bacci ma sai a cikin jirgi a nan ka kai wanda matsayin amma kafin ka kai wanda matsayin kana sahun gaba kana gurin tafsiri tsakani da Allah idan ka kai wanda matsayin akwai sahun gaba eh sai dai sai dai ana biki za a daura aure an gayyace ku a matsayin ku na manya an ajiye muku sahun farko idan kun shigo ta kofar liman sai ku zo na sahun farko amma ba dai ka zo masallaci da wuri ka zo na ka zo na sahun farko ba kaga khairu mimma yajma'u ya samu dukiya yana jin dadi amma me an raba shi da alqur'ani an raba shi da musulunci a addini sahun farko karatun alqur'ani sauraron wa'azi kwanakin ba bai jima ba wani kira ne muna hira da shi yana da hali shi yake cewa malami wallahi na kasa fahimta yanzu mutum ya tara dukiya ya fi alkhairi ko ya zauna cikin talauci ya fi alkhairi yace me ba ruwa ne wallahi ma na tashi hankali ina da filaye da yawa kullum ana cikin rikici kullum mitin da lawyer in an gama da wannan a shiga wancan an gama da wannan a shiga wancan ni na kasa fahimta talauci ya fi alkhairi ko dukiya ta fi alkhairi ya shagala to saboda haka duk abin da Allah ya faɗa haka yake in kayan in kayan ta bali na hannu in baka yadda ba haka yake an fahimta ba a ce kar mutum ya nemi dukiya ba ka nemi dukiya ta hanyar halar nema normal cikin wannan Allah ya kaddara ya baka da yawa sai ka gode wa Allah kuma ka sarrafa dukiyar ta hanyar da ta dace kada ka kullafa wa ranka dole sai na tara kaza irin wannan ne galibi Allah zai jarrabe ka dole sai na ya samu kaza kuma ka samu sai zama ta bala'i gare ka amma kana neman dukiya ta hanyar da dace an kallon ka kwanci Allah baka ni'mal malu salih lil rajul salih inji manzo Allah madalla da dukiya ta halal a gurin mutumin da yake salihi bawan Allah irin dukiyar sahabban manzan Allah ga biliyoniyas ne miliyoniyas ne amma wannan bai shagadar da su daga aikin Allah ba ɗan aljanna ne kuma ga shi suna hidima da dukiya su taimaki addinin Allah a su yi a komai amma kuma matsala mutane da yawa su gane wannan yau in kana dukiya sannan ne mutane za su ga kimar ka in ba ka da dukiya ba ka da kima wanda yana da dukiyar sai ya rika girman kai ya rika jin cewa ya fi kowa ma imani ba ma har da duniya ba imani ma sai ka cewa ya fi ka saboda kai talaka ne kai ma talakan saboda wajen basira kai ma kana ganin shi kuma ya fi ka imani shi ya sa Allah ya ba shi dukiyar saboda wajen basira ta wannan kuskure ne ya zama da ana bauta wa dukiya gidaje to shi haka za a ji a fada cikin haram a yi tsabe-tsabe a ji gurin boka a kafircewa allah a yanke zumunci a tada fitina wani sha hanyar ba za a tada fitina ba a yi kashi-kashi saboda a samu dukiya don dukiya kawai ba za a tada fitina a yi ta kashe bayan allah saboda akwai arziki a gurin saboda a shigar da jama'a a ta kashe-kashe a sai makamai a ba matasa su ta kashe mata da yara da tsofi wasu kuma suna kwanci a ac don suna samun kudi suna jin daɗin wannan saboda ka son dukiya idan ya wuce iyaka bala'i abun duniya in ba a sa masa linzami ba sai zama bala'i a nan duniya tun kafin lahira to shasa Allah ta'ala yake jan hankalin waɗanda suke ba musulmi ba kafirai su gode wa Allah da hasken musulunci da ya zo su farin ciki da wani ni'imar alkur'ani ni'imar musulunci suka bi wannan shirya wannan ya fi duk abin da za su tare da doki haka da kai ma musulmi kai farin ciki da wannan alkur'ani da wannan musulunci ka san wannan addini kai aiki da shi kada abin duniya ya tsole maka ido har ka fita daga hanyar Allah subhanahu wata'ala mutum ya ce da kunyar lahira duniya da kunyar duniya gara kunyar lahira ya gwammace duk abin da za a yi masa na azaba inda zai samu wannan duniya mai kariya ta Allah kiyaye Allah ya tsare mana ibada نعم
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون نعم الله تعالى يكي سوى قل كتي دسو قل كتي أرأيتم كباني لبالي ما أنزل الله لكم من قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقه كباني لابارا أبن الله يا سوكر يا سوكر قريب من رزق أرزك وجعلتم منه حراما سيكو ميدا دقتكي حراما حرام وحلالا لكما حلال قل كتي آه الله yanzu Allah ne azinakum ya ba ku izini kai haka am alallahi daftarun ko dai kuna yi wa Allah kage to anan ma ka saki fuskantar da zance zuwa kafirai wadanda suke haramta abinda sun ga dama suna halarta abinda sun ga dama ara'aytum kubani labari ma anzalallahu lakum min rizqi kubani labarin abinda Allah ya saukar muku na arziki arzikin Allah yana na da yawa amfanin gona ni'imar dabbobi arziki da ke cikin cikin cikin ƙasa suna da yawa ana Allah ya anzala Allah min rizqin Allah ya saukar da arziki daga sama wasu malaman tafsiri suke cewa saboda su larabawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu karanta musu wannan aya arzikinsu galibi amfanin gona ne da dabbobi kuma amfanin goma ana samun amfanin gona arzikin amfanin gona ana samu ne daga ina an yi mai ruwan sama ofis sama iris uku ina kai ruwan sama sha samu amfanin gona ɗayan itatuwa da sauransu sun da kuma dukiyarsu ta bishi ne dabbobi rakuma da awaki da sauransu rayuwar dabbobi rakuma da awaki da ciyayi ne da ciyawu kuma ciyawa kuma ana samu ba samu sai ne an samu ruwan sama to shi yasa Allah ta'ala ke cewa ma anzala Allahu lakum min rizqin Usman ne ke halaka Allah abinda Allah ya halitta ba wannan ya shafi dukkan al'amuran ana yi hanji mahallu shahid anan shine abinda ake so sakon da ake so a isra nan shine magana halattawa da haramtawa faj'altum minhu sai kuka sanya minhu daga arzikin da Allah ya baku haraman wasu ko ce haram ne wa halalan wasu ko ce halal Allah ta'ala ya ambata wasu surori irin yadda suke haramta dabbobi wa qalu hadi an'amun wa harfun hijr la yut'amuha illa man yasha'u bi dhanbihi وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه أصدبوا بإرنسوا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أقول دبة دباء هونت أقول دبة دباء ستأثرنون أنت أقول دبة دباء تلك دولا نسهرم تابعونس دبا هنسا كي كذا dabba mai siffa kaza ba za a ci ta ba dabba kaza ba za a yanka ta ba dabba kaza ba za a dora kaya a kanta ba to duk wannan sun suka haramta wa kansu wa halala kuma akwai wasu abubuwa da suke halattawa kuma suna halatta mushi suna halatta wasu abubuwa suna halatta mushi su ce abin da mu da kanmu muka yanka halal mu ci amma abin da Allah ne ya kashe mu ce haram wannan ba zai yi ba Allah ne ya kashe saboda haka halal ne su halatta wa kansu mushe sannan kuma su haramta kansu wasu dabbobi to wannan haramtawa da halattawa da suke yi to sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kul kace da su Allah yanzu Allah ne adina lakum ya babu izini ya halatta muku ya babu dama ku halatta wannan ku haramta Hamza nan jikin ka ma'ana ba Allah ne baka wannan izini am wasu malamai sun fasara da bali a ba haka ba alallahi ga Allah taftaruna kuke kaki ƙarya kuka yi wa Allah Allah bai haramta ba abinda ku haramta na Allah bai haramta ba abinda ku halatta na Allah bai halatta ba to wannan yana daga cikin halayen kafirai su haramta wa kansu wani abu ba da dalili ba su halatta wa kansu ba da dalili ba to abinda wannan ayar take so ta nuna a fili shine halatta abu haramta abu wannan hurmi ne na Allah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله تكتبت الجوة دق أبن ذاك شيء مسا حلال كان هذا حجة دق أبن ذاك شيء مسا حرام كان هذا حجة بقى حرام أبو درائي بقى حلال أبو درائي دون هرميني من الله سبحانه وتعالى شريعة الله سبحانه وتعالى to darasi da za fahimta a nan wato girman aikin malanta da ba da fitawa a ɗaliban ilmi da masu wa'azi su rika girmama harkar fitawa a tambaye ka malam abu kaza halal ne ko haram ta ce halal ko haram zama duka na da hujja ko kwara a magabata suke cewa idan an yi maka fatawa wanda ya maka fatawa ya kawo maka matsala ce yana son mafita ko ba gaban ka samar masa mafita to suka ce kafin kai tunanin ka samar masa mafita kai kai tunanin in ka ba da wannan fatawa kai za ka samu mafita kafin ka fidda shi ka yi tunanin cewa kai za ka iya fidda kanka domin za ka iya fidda shi amma kai kuma mai ka kwanci karka yi tunanin cewa abu abin kunya mutum ya taso daga wani gari ya zo ya ce mai iya ba ya kamata a tausaya masa mana a yi masa wani abu mana a samu masa mafita ko ni yaya wanda ba musulunci ba to ya sa magabata suke tsoron fatawa abdullahi bin musulunci cewa mutumin da yake yana ba da fatawa akan duk tambayar da aka yi masa mahaukaci mahaukaci to shi yasa magabatan suke aka yi musu fatawa suna turawa wancan da Allah kai ka bada fatawa wannan mai turawa wancan wannan mai turawa wancan har fatawar ta zagaye ta dawo kan mutumin da aka fara tambayar su duk suna tsoron tsayuwa gaban Allah to shi yasa magabatan wancan ne abu haram ne a fahimtar su amma idan aka tambaye su ce makruh suna tsoron su ce haram kuma haram ne a gurin su ba suna tsoron su yi itilakin labarin haram dina suna tsoron su saboda suna suna tsaye wasu gaban Allah a harin abu dawo da mazan Allah sassan zama ke cewa man uftiya bi ghairi ilmin kana ismuhu alaman aftahu mutum ne ya zo ne bi fatawa ya tambaya aka ba shi amsa wadda take ba daidai ba ya je ya aiki da wannan fatawar ya kuskure laifinsa yana kan wanda ya bada fatawa a da shi bai sani bane ya aiki da fasalu ahli zikri ko tumla ta da mu yana ganin kamar da ne ya sauke wajibinsa da yayi maka tambaya kai kuma wajibin ka idan baka sani baka ce la adri ka ji ka ce la adri da ba shi gurbatacciyar fatawa yaje ya aiki kuma ya zama laifi to laifi ne zunubin yana kan gaba ya kansa saboda haka mutum ya zama tawai yana dubbatawa akwai amsa a wurinsa ba burgewa wani babin burgewa wani manya-manyan malamai ma magabata ka tambaye su su yi shuru cikin sauki su ce la'adari cikin sauki ba la'adari ban sani kuma wani sa'ayi ba don ba su da aya ba su da hadisi ba abu ayar akwai hadisin amma ba su gama tantancewa ko ba su yi tarshishi ba ko suna ganin akwai bukatar su kara bincike to wani za'anin wani ma fatawar wani malami ne shi kawai wani za a samu wata matsala sai sai ba da fatawa na ji wani malam kaza yana kaza to kai hankali hankali da wannan ta yi baka fahimci abin da malam ya faɗa mu daidai ba ta yi kuma wancan matsalar da gaji aka yi fatawa a kanta da wannan matsalar akwai wani bambanci wanda yake boyayye akwai wani salin bambanci tsakanin matsaloli masu kama da juna bambancin a boyayye in ba malami ne ba zai gane ba kai za ka ga zahirin matsalar inda malam ya bada fatawa ya halatta a nan nan ma ya halatta gaba da fatawa kuma abin ba haka yake ba to ai hattara da wadannan al'amura maganar halartawa da haramtawa abu ne mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ilmi mai amfani kuma ya ba mu aiki ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wata'ala ya wanzar mana da zama lafiya a wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi wa subhanaka Allah subhanaka subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk